الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين وما سأل بركة يومنا تاشي كي تابن باب صابن بابي أشكين كتاب التوحيد عندما ليتي باب ga wata ƙofa wadda take karantar da mu la yuzbahu lillah ba a yanka dabba lillahi saboda Allah bi makanin a wurin da yuzbahu fihi ligairillah a wurin da ake yankan dabbobi ga wani Allah babin na karantar da mu ba ka sayan ragon laye ka zo ka yanka inda masu tsari suke yankan dabbobi ga aljannu mun fahimci babin kai dan Allah za ka yi amma wurin an kefance shi ne da shirka da duk da shi ne ga dongo da doguwa da wace ce to haramun ka yanka dabba a wurin nan kina ashe wuri in an kefance shi da sabon Allah to bai halatta kai ka zo kai ibada a ciki sai Allahumma wurin ya zan mallakin musulmai za a wanke shi a tsabtace shi sai a gina masallaci ko a gina wurin ibada amma ba a barin wuri ne har yanzu yana mallakar mushrikai kuma tsahi sun suke yi kuma alama ce ta bautan wani Allah sai ka zo wucewa ka ce ku min rago nan zai yanka kuma ni dan Allah dan in nuna musu ni mai tauhidi ne an hana ka yin haka sai mala ya kawo ya ce wa qaulillahi ta'ala faɗan Allah madaukakin sarki la taqum fihi abadan bangaren wani aya ne da ke cikin suratul tauba sai mu saurari aya ayar ta tabka ne sanadiyar munafikai Allah ya kare mu da munahinci suna cikin madina sun wahal da manzon Allah sun addabi al'umma munafiki bayyidan Allah munafiki shi komi bai yarda da Allah ne ba saboda haka komi yaudara ne sifarsa ga yawan rantsuwa na ƙarya ga saba alƙawari ga abubuwa nan karkace annabi ya gina masallacin kuba Allah ya kai mu mu ziyarci wannan masallaci mutanen Nijar da mun je aikin hajji abu na farko inda za a tabkar da mu garin Madina dan mu yi ziyara mu ga masallacin annabi to za a kai mu kuba Allahu akbar mutanen kuba Allah da annabi na son masallaci ne wanda an ka assasa kadai dan Allah tahiya ta yi tahiya munafikai sai sun ka tara dukiya sun ka gina wani masallaci don kawo raba kan musulmai kasan sifa ce ta munafiki kullum shi in yadda wani wuri na cika da jama'a yanzu wace hanya zai bi ya kawo baraka a cikin wannan al'umma ko yanzu kuna samun ta cikin malumai masu da'awa wani in yadda nan an tara jama'a ana karantar da su addinin Allah ganin yake dan mi ba shi ba sai saka karatu kusa da wurin shi tunanin sai raba kanun musulmi wallahi jama'a duk abun da zamu yi da Allah Imam Malik Allah ya shi kansa yana da wani babban littafi yalla ya kai girman haka ana ce masa mabba mabba Malik to lokacin da Malik ya rubuta wannan littafi akwai malumai yawa su ma sun rubuta daidai irin littafi mai sunan littafin mabba liwani mabba li fulan ɗalibai sun ka kawo kuka sun ce malam wai dan ka rubuta littafi mai suna mabba wani ma ya rubuta wani ya ce jama'a abun da zan yi muku nasiha ma kana lillahi qarra duk abun da an kai dan Allah bai tabbatuwa bai bace ku shiga sha'anin ku yanzu da nake muku magana ɗalibai dubaye ba su ma san ko akwai waɗansu mutta ko ma bayan mutta ma duk sun kace gaba ɗaya Allah ya ɓatar da su duk abun da ba a yi don Allah ba wallah Allah bai samai albarka bai kai sai kawo saɓani tsakanin musulmai ba kana da incin kanka je ka karanta je ka yi wa'azi ba sai ka aibata ɗan uwanka lokacin za a sanin ka a idan Allah in sani kake so Allah ne ke kaddarta ba wani mutum ba akwai malumai dubaye suna wa'azi da karantarwa Allah bai samu abun albarka kowa bai san su ba wani da an kira sunanta ma masu saura za su yi ta jin daɗi sai kai ta mamaki shi ma bai sani ba sirri ne tsakanin shi da ubangiji da Allah to in ba mutum na da ikhlasi ba wahala zuciyar shi za ta yi ta samun damuwa da matsaloli raba kan al'umma alama ce ta munafikai su ba su son su ga al'umma tare ku yi hattara da su suna cikin makarantu islamiyya ana karantarwa su ko tsegumi ne nasu kan a ankara sun jaye duk wani mai raunin zuciya sun jaye shi daga karatu da manufarsu su hana karatu kuma su ba su yi a taru a lalace yanzu duk masu zagin malaman sunna shi yana ganin shi dan sunna ne a bar saurari in kun bar saurari shi wa bai yi muku abin da za ku saurari kawai a zamna shi kenan ina yawanta ba ku labari irin waɗannan mutane saboda muna cikin zamanin kuma dan mu da ku mu ankar mu yi hattara gakka bari wani ya sama kiyayyar wani mutunan da ke kira zuwa ga Allah gakka bari kowane ne mutunan munafikai sun ka gina masallaci an ka zo wurin annabi gayyata annabi alaihi salatu mun gina masallaci saboda muna son Allah annabi bai san gaibi ba bai san abin da ke cikin zukatansu ba annabi ya karba Allah bai gaya ma annabi sai da ya karba yayi musu sallah cikin masunka ji daɗi bayan annabi ya dawo gida sai ga jibril da sako Allah ya ce wallazina takhadhu masjidan biraran masallacin masunan Allah ya sa mai masallacin cutarwa Allah ce waɗanda ke rikan masallaci don su cutar da muminai wa kufran don kafirci wa tafrikan bainal mumini don su raba kanun muminai wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl don su ba da malaba ga wani shaqiyi wani fasiki in ya zagi annabi to nan zai zo su ba shi malaba ya labe nan Allah ce in ka tambaye su dan me kun kai wani masallaci wala yahlifunna in aradna illa alhusna rantsuwa za ku yi ce wallahi dan alkhairi mun kai wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ce shi Allah ya shaida makaryata ne sai Allah ce to annabi la taqum fihi abadan gaska sake tsayuwa cikin wannan masallaci babin ya hito la yudbahu lillah bi makani yudbahu fihi li ghayrillah kai dan Allah za ka yi amma wurin ba dan Allah an kai ba sai an ka ce to gaskai shi annabin yayi sallah dan wa zai sallah dan Allah masallacin ne gurbatacce ne dan shi Allah shi gakka ƙara taka kafa ka shiga cikin wannan masallaci shi ke na annabi ya bari sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu jama'a ikhlasi shine tushe ilimi bai albarka rayuwa ba ta albarka zumunta ba ta albarka ibada ba ta albarka sai wanda yi dan Allah kadai shi ne zai tsira gobe kiyama yi dan Allah wahala gare shi wuya gare shi Allah ya wance mu bukatun asalin ayar kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu akwai wurare da kuma lokuta kun ga nan wuri ne wurin da an ka kefance dan tsahi ba a yanka ragon laye ko na suna ko makamancin haka a wurin to akwai lokuta lokacin da rana suke yunkurin hitowa annabi ya hana sallah saboda lokacin shedan ke zakkuwa ya nemi romuwa na masu yi rana sujjada shi ma kamar an yi masa sujjada annabi ya hana musulmin kwarai ya yi sujjada ya yi ruku'i ya yi sallah lokacin da rana ke yunkurin hitowa ko tana yunkurin haɗuwa kai dan Allah za ka sallam amma saboda akwai mutanen da sun kebance lokacin ne dan yi ma ranar sujjada sai annabi ya hana ka alaihi salatu wassalam an sabit bin duha قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ونمتن باكنشي يدوت الواشي باكنشي شيني متن لازم تعمل كنسا ين وني أبو وأن الله بيدورا مشي da yawa cikin malumai sun ce shi ba kance ba a son shi shari'a ce ta yi umarni a kai amma ba alkhairi ne ba dan annabi ya ce la ya ati bi khair kamar marowatan mutane ku ce gani in ba sun yi ma Allah ba kance ba bai ba su kamar ƴan lakwa da bakta kusa kamar mala'iku ne da an bar karmas an bar orchestra balle yan kandida astaghfirullah astaghfir inna lillahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ke malam ya halatta in yi alwashi in na samu ekri in yi sadaka jika talatin ko goma ba ta ya halatta ba ke iya ba ba ka iya ba to da yawa suna ɗauka alwashin da ba su cikawa rishin cika alwashi sifa ce ta munafikai muminai yufuna bin nadr da yawa sun yi alwashi wani neman aiki ya gagar ya kai dosiye na ya kai sai ce ya Allah na yi ma alwashi idan na samu aiki biya na hurko sadaka zan yi shi fi sabilillah to a gobe sai an ka kira an cika samu aiki ina ruwan Allah wata ya mutu kirif ga kuɗin to shaidan kuma na nan innahu aduwwun maki ya zo ya ce to yanzu baka da kuɗin takfifa in ka bada sadaka to da kawa za ka je wuri aiki da ka hidda kuɗin taksi baka cika alkawalin ba gaba ɗaya kanti za ka zafiya ba kenan gan ma kai ta yawan kiran malumalan na ɗauki alwashi wallahi premier salar kuma gashi a hannuna sai dai matsaloli ɗan kira ni inda da can ofital ya zanyi cika alkawalin za ka yi ba ruwanka da inna wannan shine gaskiyar waye cika yanzu bashin Allah da bashin mutum wani yahi a biya na Allah to da yawa suna tunani in sun yi bakance ke sa Allah ya gaggauta ba su wani gwabro ya kasa samun budurwa ce Allah in na samu wadda ta so ni ya Allah ya Allah wata biyu zan yi ina azumi shi raga juna karf sai wata ta kira ce ina son ka to ka shiga uku wallahi ce to shedan ce to bar har lokacin sanyi sanyi ya zo ya ce ka gobe akwai suna gidan wani an kira mu walima malam in mutum bai Allah sai ya mutu ya koma ga Allah subhanallah dan shi alkawali wallahi mutum yayi hattara alwashi abu ne mai girma sosai kuma sau da dama ga waɗanda suke alwashi ba su samu kansu abun da suke iyawa wani ce in ya samu aiki zai raka ɗari cikin dare guda abun da a cikin ransa ya san bai iyawa yanzu wa zai iya raka ɗari cikin dare Allah ya kare mu to abin da ya sa mala ya kawo hadisin gashi ya ce wani mutum ya yi alkawalin an yanhara iblan zai yanke raƙumi zai soke raƙuminsa a wurin da ake cima bawana fa sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi ya alwashi in kika fa qala annabi ya ce hal kana fiha wasnun min awsani jahiliyya yu'bad a wurin akwai gumakai daga cikin gumakan jahiliya da ake ma bauta al'autan shi ne duk abun da ake bauta ma koma bayan Allah a wurin akwai waɗansu alloli da ake bauta ma koma bayan Allah faƙalu sun ka ce la babu wani shirka da ake a wurin faƙal annabi sallallahu ya ce hal kana fiha aidun min a'yadihim shin wurin ya kasance idi daga cikin idin jahiliya wuri ne wanda an ka keɓance lokaci zuwa lokaci ana taruwa a yi wani abu a koma in lokacin ya yi a dawo shi ake ce ma'id abin da ake kai kawo a wurin faƙalu sun ka ce la wuri ne ba na idi ba faƙalar rasulullah alaihi salatulam sai annabi ya ce aufi bi nazirika to yanzu ka je ka cika alkawalinka ka cika alwashinka fa innahu la wafa'a li nadrik saboda ba cika alwashi fi ma'asiyati Allah cikin sakon Allah Allah ce gafku saniha wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum wani zai yanke zumunta in an zo lallace na riga na ce Allah Allah ce ba ni ba wani gafku sani cikin yanke zumunta mutum ya ce a na riga na rance ni mu da wani sai lahira rantsuwa uku ne malam sai kai ka fara dan akwai mutane masu hafce na ni in nan rance ban da magana to annabi ya hana ka la wafa'a li nadrin fi ma'asiyati Allah babu cika alwashi cikin abun da sabon Allah ne malumai sun yi sabani kafara mutum zai hidda wadanda ce babu kafara dan zahirin hadisi bai ce kafara wadanda sun ce akwai kafara kafarar rantsuwa ce ba azumi ne ba tartibi ne abu na farko it'amu ashrat masakin ci da miskini goma ka samu almajirai kai yanzu cikin ma mutane da ba almajirai sun yi zama miskinai ka samu wani yallai tun da sahi bai karya ba tsohuwa ta yi gaifuwa shofai bai ci ba an ji na ta kuka sai kai taho ina talaka nan da su karya ba mutum goma ka bi min mutum goma da ba su yi kari ba ko yabba kai musu ka sa ɗan sardin ka ta musu ruwa mutum goma ta ƙoshi kai tsaye shi kenan ka fara ta sabta ko kai kwamfule goma ko wani miskini kwamfule guda sannan in ba ka iya ne za ka zo ga azumin kwana uku tsere da shuna to mun canza abun azumi ne mun kasa ga malumai sun ce kuskure ne ba azumi ake fara da shi kafaratul yamin wallahu a'lam annabi yace babu cika alwashi fi ma'asiyatillah wala fi ma la yamliku ibn adam babu cika alwashi cikin abun da dan adam bai mallaka kaga gidan wani kace wani ibn addu'a in na samu aiki gobe kaga gidan da ko kaje na baka shi ai hauka ne duk abun da baka mallaka to babu alwashi a cikinsa za ka yi alwashi ne bacin gwargwadon abun da kake iyawa kuma kai tsaye lokacin da ka ayyana Allah na baka abun dole ne ka cika wannan alwashi sifa ce ta ɗan aljanna yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wannan shine hadisin kenan wurin da an kafi sani da sakon Allah bai dace ba a keɓance shi ko a je a yi wani abu na ibada Allah ta'ala ya fahimtar da mu wallahu ta'ala a'lam mala yace rawahu abu daud wa isnadu ala shartihima abu daud ya fitar da shi hadisi na kuma wanda yake sahihi wallahu ta'ala a'lam